بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis a 19 ga watan Abdul Qa'da shekara ta 1447 wanda ya daidai biyar bakwai ga watan biyar 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba mana karatu cikin littafin kitabun tauhid na muhammad ibn abdulwahab muna da cikin babi da malam ya yi mana akan wato duk wanda ya yi izgilanci ko ya yi wargi da wani abu da a cikinsa akwai ambatan allah ko ƙur'ani ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ya yi rudda ya fita daga musulunci قال يتي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وعن بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض له قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة, وإن الحجارة تنقض رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم وما يزيد عليه فيه مسائل ما ليتي بابي da zai magana akan duk wani wanda yayi wasa yayi izgiranci yayi wargi da wani abu wanda a cikin sa akwai ambatan Allah akwai Qur'ani ko kuma manzon Allah shi kansa ya ambace shi da kushe da kushe to me hukuncin sa wato yana da yace ya wafta musulunci da fadan Allah ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhubu wa nal'ab idan suna izgilancin su ka tambaye su me yasa kuke yi ma Allah ko manzansa ko Qur'ani ko shari'an Allah ta'ala izgilanci sai su ce ai kawai mu muna kukutawa ne cikin hira muna wasa muna wato rage hanya ne mala yace da hadisi daga Abdullah dan Umar da Muhammad ibn Ka'ab da kuma Zaid ibn Aslam da Qatada hadisin wasunsu sun shiga ya shiga hadisin wani cewa ya ce cewa sun ce wani mutumi a yakin tabuka kawai ya tsara faɗan wata magana yana cewa mu ba mu taɓa ganin makaranta irin waɗannan mutane ba wanda suke babu abin da suka sani illa wato cikinsu su cika cikinsu kuma babu abin da suka iya illa ƙarya ban taɓa ganin kuma wanda suke wato masu rakwantaka a wajen haɗuwa da abokan gaba ba irin waɗannan mutane yana nufin manzon Allah da sahabbansa makaranta da suke koyon addini a wajen shi sai Auf dan Malik yace ƙarya kake yi kai dai ko munafiki ne kuma wallahi sai na labarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Auf ya tafi wajen manzon Allah saboda ya bashi labari sai samu nan take Qur'ani ma ya riga ya riga yi shi ya kai manzon Allah wannan labarin sai ga wannan mutumin ya zo wajen manzon Allah manzon Allah ya ciratu ya hawa abun hawa za a ci gaba tafiya sai yake ba mazala uzurin cewa ai muna kukkutsawa ne muna yin hira hiran matafiya saboda mu rage makanmu nisan tafiya ibnu umar yake cewa kamar ina kallon wanda bawa Allah yana rike da igiyar siddi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bita yana ci mazala yana tafiya shi kuma ya rike wannan igiyar siddin har zama ya makalkale ma shi wato abin hawan manzon Allah ta yanda wato duwar wato suka dinga taba kafafuwansa yana cewa mu din fa muna kukutsawa ne cikin hira kawai muna wasa manzon Allah shi kuma yana ce mashi da Allah ne da ayoyinsa da manzon Allah kuke ma izgilanci baya ko juya masa kuma baya kara masa akan wannan magana da yake masa a mun yi darasi biyu a wannan a wannan wato babi insha Allah za mu kokari wannan ya zama shine kamar darasin karshe a sauran masail da suka mana saura mu haɗe su dai mu faɗe su da dai mun so mu jashi ma zai iya amma dai za mu dage mu magama su a yau a takaice abin da muka tattauna a wancan lokaci sati biyu baya shi ne duk wani izgilanci da za a yi Allah ta'ala wanda ko za a yi ma'ayoyinsa ko za a yi manzan Allah to wannan duk wanda ya yi Allah ta'ala irin wannan kiran aladu da kaɗin to na yabta musulunci sawa'un ya yi ne da sani ko da ganganci ko da sani ba da ganganci ba ya yi ne ya san wannan abin da ke faɗa kafirci ne ko bai sani ba mun yi magana cewa wato wannan cewa ya sani ko bai sani ba ana magana ya san wannan abin kafirci ne ko ba kafirci ba ba ana magana kawai wato bai ma san da mazala ake ba sai ya ji magana da ariya ce sai ya ta dariya to wannan ba shi bai ma san ma da mazala ake ba kaga bai shi ba za ka mashi hukunci ba sai ya san abin da ake faɗa amma mutukar mutum ya ya wato danne laifi a cikin zuciyarsa kawai dai yana ganin ai abubuwa ne ƙanana wannan dan amma mazala izgilanci dan wannan karamin abin za a ce an fita musulunci to wannan duk wanda yayi ma Allah ta'ala irin wannan koda shi yana ganin a iya ilimin sa shi wannan abin ba kai daga musulunci ba to wannan a wajen malamai ya fita daga musulunci wannan kuma ba wajen malamai ba wajen Allah ta'ala shi kansa domin ubangiji shi ya fara shi ya fara kawo wannan aya qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru kar ku ne ba hanzari kun kafirta bayan imaninku Allah ta'ala shi ya fara yankewa kat cewa duk wanda yayi ma ababan nan guda uku da aka faɗa ya yi ma Allah ta'ala izgilanci ya yi ma shari'ansa izgilanci ko kuma yi ma manzan Allah izgilanci to wannan kai tsaye yana faɗa da Allah ta'ala ne izgilanci ma Allah shine mutum ya zama ya faɗo wasu maganganu wanda kai tsaye suke komawa zuwa ga zatar rububiyya shi ubangijin kansa ana kokarin wato tuhuman aikinsa dan me ubangiji zai aikata kaza ko a ce yanzu ubangiji ya rasa me zai yi sai kaza sai halittan kaza yanzu zaga wannan izgilanci ake ma Allah ta'ala ana mishi wato wargi ne cewa dan mai ubangiji yanzu ubangiji ya rasa me zai halitta sai halittar kaza misali ga halittu na manya biya ki sai wannan ana yi ana dariya ana waye to wannan haka fitaye daga musulunci wannan fitaye daga musulunci sannan kuma wato mutum ya zama aikinsa kenan kushe ma wato shari'ar Allah ta'ala duk wasu shari'o'i da Allah ta'ala ya saukar Allah ta'ala ya ce lil zakari mithlu hablul unthayyi mace tana da rabon namiji biyu namiji ya da rabon mace biyu sai a ce a wannan kai wannan ai a can lokacin ya dace kai yanzu ku kun yarda a ku kun yarda sai ai dariya to wanzu wannan fitani daga musulunci mutum ya san wannan abin da yayi fitani ko ba bai sani ba to wannan ba zai fushe shi ba wallahi sai ya saki la ilaha illallah sa wannan kalmar shahada sai ya saki ta sai ya saki maganan a hajjin sa kowa yayi ko bai ba wannan wata magana ce daban sabani sabani da malaman amma dai wanda ya zo aka kawo wani abu da ke da alaƙar shari'ar Allah kuma ya san shari'ar Allah ne ya zo ya kyalkace dariya ce shi kai wannan abu yana ba shi dariya shi dai kaza kaza kaza ya ma ƙara da kawo shi a wani kama wanda ya samu jama'a su dariya to da shi da wanda duk suka taya shi a wannan mummunar maganar tasa duk sun fita musulunci ko ta wuyi ba za a nema a wajensu ba dokan ɗaya ce kawai su zo su ƙara kalmar tauhidi su ƙara wato kalmar shahada in ba ba haka ba suka mutu aka to sun mutu murtadduna ba za a musu wato a sallah ba kuma idan sun mutu ba za a wato bunne su a makabatar musulmai ba kuma tsakaninsu da yan uwansu babu gado babu gado babu gado kwata-kwata haka zalika idan mutum ba shari'ar Allah ta'ala bane manzo Allah ne shi kansa ya koma yana wato sukan lamirinsa yana izgilanci da shi yana kamar yadda shi wannan bawan Allah aka samu a wannan hadisin yayi ya soki manzo Allah ne da shi da sahabbansa to sai aka samu sauki sukan lambiyar mazala kawai ya rika yi shi abinsa to shi ma yanzu wannan a shi ma a wajen malamai ya zama wanda ba musulmi ba wato zahiran wa batinan zahiran wa batinan akwai bambanci tsakanin taba Allah ta'ala da kuma taba manzon Allah wannan zamu dan tattauna ko da dai ba mai yawa ba kamar da nace yau ina son zaman mun fita wannan babi din a insha Allah ta'ala a matashiyar kacin da zamu yi a yau a ita ce wato meye ma'auni da malamai ke bayarwa wajen isgilanci ko zagi wanda yake kararra wanda ba yake ba kararra ba wanne ne shi ne yake zama wannan doka tana kawa kan mutum kai tsaye da shi kuma ba za ta hau kan shi kai tsaye ba sai an yi bincike tukuna sanin wannan zai sa ka fahimci a wato ya kamata mu rika sanya azanci da hankali da ilimi a yanda muke mu'amala da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lamarin addini ko kuma lamarin ma ayoyin Qur'ani shari'an shari'an Allah ta'ala malamai suna cewa akwai izgilanci da ake yi a addini iri biyu ne akwai asabu sarih ko kuma al-istihza'u sarih ko kuma al-istihza'u al-kina'i wanda zaka ga wannan zagi ne karara duk wanda ya ji kawai wannan zagi akai ko kuma wannan izgilanci ne karara duk wanda yayi yanzu kama wannan wanda wanda wato yake fada yanzu misali da wake rawa yake a ayar da ayar manzon Allah ne shugaba mutanen mutanen sa ne ka zo kana fadan magana duk da baka ai bai faɗa sunansa ba bai faɗa wani sahabi guda ɗaya ba amma kuma ai wannan qara'in duk sun musu nuna cewa da shi kake kake kawai a ayin da yake shine shugaba shine jagoran tafiyan kace kai baka baka ka wannan jagoranci bai maka ba kaza kaza kaza ka ma fara wato su kansu to kaga wannan ayyuka da shi kake yi to irin wannan shine a malamai sai kira asabu sarih wato wani abu ne karara wanda baya neman tawili in ma mutum ce zai tawili sai dai zai kifadi sai dai zai kifadi amma ba tawili ba zai karɓi tawili ba wannan shine asabu sarih shine alladhi la yaqilu ila niyya wala yahtaju ila ta'wi ila ta'wil muta'awwi malami suka cewa wannan shi baya buƙatar niyya duk wanda yi irin wannan izgilanci karara shi wannan baya buƙatar niyya wargin sa gaske ne gasken sa gaske ne duk wanda yayi wannan kai tsaye ya fita musulunci kamar saki ne wanda yake mutum yayi saki saki karara mutum kawai zai ga matansa kawai ya ce ya faɗi saki karara ya ce wance yar gidan wance da aka bani aure a watan wani a shekarar kaza to yau dai wannan igiyan aure ni da ke babu kuma ma ba ma ɗaya ba saki ɗaya ba ma biyu ba saki biyu ba ma yanzu wannan sai ya zo kuma daga baya zo cewa sake yi haka zai yi cewa sake ba wannan shi kanshi ya san wannan abin karara yake faɗa ba inda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to bai ma kamata ya zo ya zauna ya ce wai zai kawo wani sabon tawili ba saboda ya zo yana da dama ko yana cizon yatsa Allah ta'ala shi zaki cewa wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna naqubu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi kuntum tasabiun la ta'tadiru kada kafartum ba'da imanikum duk lokacin da mutum aka samu izgilancin da yake izgilanci ne karara ubangiji ya kira aiki sa kafirci sauran musulmai ijma'in malamai baki daya sun kira aikin da yake yi to kafirci yake yi saboda ba zai yiwu a samu wato wulakantarwa da kuma girmamawa ba kai da ka shiranta wato kai alƙawarin cewa da kace la ilaha illallah zaka girmama ubangiji mafi kololon girmamawa zaka so ubangiji mafi kololon soyayya kuma a samu kuma kana wasa da lamarin sa to kaga wannan ba yanda za a iya zama girmamawa da kuma wulakantarwa a zuciya daya sai dai daya ya tafi kuma daya ya saura daya ya tafi daya ya saura wannan shine abin da yasa malamai suka ce abin ya fita ya zama kafuci karara mu ɗauki shi wannan hadisin namu wanda ake cewa shi ya faɗi wasu ababe wanda har ya sa wannan ayan ta sauka idan mu lura ababe da yawa ya zagi maza Allah da shi da shi da sahabbansa na farko sai zai ce ya nasabta mazala da haɗama abinci ya ce an rabu haka ya faɗa wanda ya ce mutum ne mai kwaɗayin abinci shi da mazi da sahabbansa kamar yadda aka sani a ce mutum yana da hadama ai wannan zargi ne wannan ko daga magarin ne mutum ka faɗa wannan maganar a kansa ga magarin shugaba wannan ai ka ka faɗi maganar da bai dace a kansa ba balle kuma shugaban shugaban wato asakalai ne ma baki da ka ɗauka ka ce wai shi arghabu batalan shi da sahabbansa to wannan kaga wato ka san sabta shi ma da abin da yake ma ba ma mutane ne ke yi ba ba Allah ta'ala yana da sabta masu irin wannan aiki da wanda ba ba mutane ba zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yalhihim al-amal fa sawfa ya'lamu Allah ta'ala dai ya faɗi irin wannan aiki ba irin aiki na mutanen kirki ba Allah ta'ala ke cewa ka basu su sha shi a sha wannan ayat dabi'a ce dabbobi kuma to yanzu kuma ce mazala kuma shi ke shi ba abin da sani sai dai ya sha me kake nufi kenan kaga wannan ai zagi ne wanda yake baya buƙatar a tawili sai dai idan mutum na son ya kawo tawili ya kifadi sannan kuma a shi yawancin abinci yawancin abinci me yake kaiwa yana kaiwa zuwa ga wato kasada ne da rashin son aiki to kaga yanzu wannan a kaman kana tuhuman tuhuman wato mazancin maza Allah ne tunda in ya ci abinci zai iya tashi ke da je dawa kaga ba abin da zai sai ta bacci haka ita ita abin kaga wannan shi kansa ya ya tafi zuwa ga wato nasabta manzo Allah wato shi kansa manzo Allah din zuwa ga zuwa ga wato kasala sannan kuma ya nasabta manzo Allah din a wannan hadisi duk da haka da ƙarya yake cewa wato akzabu alsinan wanda suka fi kowa ƙarya bai ga wanda suka kai su ƙarya ba saboda tsabar makadaci ne wannan mutum maki Allah a to kaga idan yace zai nasabta manzo Allah da ƙarya kusan kadarin annabtan nasa ma gabaki daya saboda ai annabta an gina shi ne akan gaskiya shi ne kadarin annabta in ka ce wane ba mai gaskiya ba ne to ai duk abin da shi zai yi kokawa da shi zai yi wato tunƙaho da shi akan a gaskata annabta shari'arsa shi ne gaskiyansa to kuma tsakanin shi da mutane ba kan zakatin shi ma da tsariya yake maka to kuma tsakanin shi da Allah shi ma zai auna shi sa Herakl ya tambayi ya tambayi Abu Sufyan akan sufan maza Allah sai ce to ai bayan da za a yi ka faɗi abubuwa ka ce maza Allah mutumin kirki ne kaza kaza kaza kaza ne bayan da za a yi ku ya daina muku ƙarya daina muku ƙage kuma ya daina ba Allah kuma ƙage ba zai yi ba to kaga shi yanzu wanda munafiki kaga ya juya ba abin kuma ya ce kuma mazala ba dai yana yin wannan to kaga wato wanda yana nuna maka yadda ka kai da gyara to akwai wannan nan sai ya sai ya ga wato fadin ka ko zai yi maka ƙarya kawai ya ce kawai abin ba ko da ba haka yake ba ya ce haka yake kai baka da kinki har su imamu ahmad nan da kuke ganin kamar ba aka sa musu wato hannu a baki ba za su dauna ba to ko su ire-iren su imal malik da suwaye duk suna da waɗon gwara wanda wani zai zuci ko ba su da fili sai umar nan da kuka gani da an samu fa abubakar duka an samu wani zai zuci shi duk ba su da fili waɗannan mutane a wajen sa to mutane ba a iya musu a sannan kuma sai ya jingina shi manzo Allah kuma da kuma rabantaka yace ajbanu inda liqa mutum ne wai rabo wanda kuma nan ƙarya yake yi yajin hunain wasu da yawa daga cikin sahabban farkon musulunta ne a lokacin wasu daga cikin mutanen makka ne sun gudu ai ba zana shi a lokacin ma alfadara ya hau alfadaran ma kolin zami sannan kuma ma da lokacin da ya ga duk an tafi sai ya ci gaba da wato motsa wannan awan hawan nasa yana yana gaba yana cewa yana cewa ni annabi ne ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib yana ba kansa kirari yana kuma shiga cikin cikin tawagan makiya saboda haka manzala ya shiga to ko kai gaba ka aido da ka dawo kuwa saboda haka to kaga a wannan abin da yayi kusan ya ya nasa ta manzo Allah da wato kadaidai ne iri iri wanda a ciki din shi yasa Allah ta'ala kai tsaye ya zo ya shedanta kafirci duk wanda yayi irin wannan magana amma kaga duk da haka dan munafincin mutumin nan sai ya zo yana cewa shi wai inna ma kunana qubu hadithan rakbi wa naqba'u bihi 'anna tariq wai mu kawai mun zo ne muna hira idan in ma ya zama wannan wani ne na ƙasa ƙasa suka turo amma dai su asali wanda suka yi magana ai wannan laifi suka yi nufata to hatta wanda misali mu kaddara shi ya dauka abu ne kawai dai ana iska ya dauka kawai shi ma ya faɗa in dai ya fahimci da mazala ake yi kaga wannan shi ma ya fita musulunci shi sa mazala da yi ma su makshi ibn humayyar a uzuri ba da yi musu uzuri ba su ma su ma ba lale a lokacin sun so su wulakata maza Allah ba to amma sai suka faɗi wannan maganar suna ganin kamar abin dariyan ne ka koya ya ji ai sun kudurta wani laifi a zuciya duk da haka wannan sun ba sai ya zama kamar ya tsar musu da imanin su sai da suka je suka tuba sannan Allah ta'ala ya karbi tuban su to shi wannan shi ake kiran shi wato a zagi karara na ban kawo wadannan zan ku fahimci zagi karara zagi karara ko dai a ga wane wane wane a ce wane shi dan zina ne wane kaza ne kaga wannan zagi ne karara kaga wannan shi baya ko kuma a'a shi ba wai bai so bai kai wannan muni ba to amma ya je wasu ƙara'in da sun gewa wannan maganar tasa kawai an san shi ne yake nufi sai dai yanzu kuma zai ki faɗi kaga kama a nan ai bai fito ya ce mazala kai tsaye ba amma jira kamar malamai sun gudanar da wannan abu gudanar ta cewa wulakanci ya yi mazala karara saboda me saboda wasu abubuwa ne yake faɗa yake tuntsun dariya kuma yana samun na dariya kuma duk abin da ya ya faɗa sai ya ga wato menene abin da ke kutarwa yana kutar da wasu ko dai yana kutar da ƙarya mazala yana ƙarya kenan ko yana hutar da ba za matsoraci ne ko yana hutar da kaza to kaga duk abubuwa ne marasa kyau saboda haka ko da ba karara bane amma in aka ga duk wasu qara'in sun nuna cewa ga abin da yake nufi to wannan shi malamai suna nazari shi suna saukar da shi masauki na zagi karara shi yasa imam maliki cewa zagin da ake kai tsaye ake daukar mataki akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan addini shine shatman yu'raf zagi da duk wanda ya ji duk wanda ya ji da yaro da babba in ya ji zai juya ga wa ake zaɓa ake ma wannan magana ne in kana son ka fahimci shatiman yu'raf to a cikin gidanka kawai a samu wani ya zo ya maka magana mara daɗi mara daɗi ko da ba ɗan gidanka ba ne ka ga yaran ka zai yana faɗa yana faɗa maka mara daɗi za ga ya biya kalle kai kai ake magana sai biya kalle magana wato kaga shatiman yu'raf kenan zagi wato shi daga ji yaro ne karami amma ya san irin wannan maganar ba haka ake ma babansa ba da mukaddara wani wani zai zo kawai ya sallama da shi kawai haka a wani abin su ta hada ta hado shi ya dinga ba ya masa mara dadi yana zuwa wani mamaki zai ya gani wai me ake shi ake faɗa ma wannan magana wato daga ji shi ya san shatman yu'ra zagi ne wanda karara mutum wato zai fahimci haka haka imam malik ya faɗa wannan bambance shi yana da muhimmanci akan zagin da ba wanda wanda tuhuma ne ko kuma ba karar yake ba sai an fahimci an je an yi bincike to gani mu yanzu zage zagen da ake ta tattauna ake ta wato tattaunawa yanzu aka ga ba shi kuma ji'urar bane ba ba wai zuwa ya kawai ya dawo ya kawai ya dinga sissafa manzo Allah ba in wannan ne ma ba ba ba mai ba mai wato dare mishi gindi yanzu ya ce wai to wani zai zai ka dare makabirci gindi ne gindi ne abu zai yi bai dan misali kadara shi ba lauta da aka ce yayi wannan dan shatiman yu'raf ne to yanzu ya aka kuma duk muka saba muka ce mu ga mu gamsu wannan zagi yayi ba aka ga mu yanzu idan in fada shatiman yu'raf ne yazo yayi muka ce wannan mu ba mu yadda ba wallahi idan mu mutum musulunci ba so ba magana ce ta a kare wani mutum daya ba inda zagin yayi wani kawai saboda kungiyanci kawai ce shi shi bai yadda ba wala duk wanda ya kare a wannan ya ce bayan mutum zagin ya yi wala ya mutunci shi ba don dole kafirta kafiri wannan ka'ida kenan a sau da kadi yayin da aka sami shi wanda ya zagi zagi irin wannan idan da can yana dagantuwa zuwa ga musulunci to ya kafirta kai tsaye kamar da muka faɗa idan abu na da alaka da hakkin Allah ne kai tsaye za a nemi tubansa za a nemi tubansa ya tuba yusa ta me yasa za a nemi tubansa shine in ya tuba yace Allah ya yafe mu Allah zai yafe shi wannan ubangiji ya riga ya faɗa cewa duk laifin da aka yi idan aka yi tuba to shikenan zai karɓi tuba wannan ba mu da matsala akan wannan in kuma yana da alaka ma da shari'a ne misali ya ga wani shari'a yanke hannu ce shi wallahi wannan gaskiya shi abin kaman ma sai ya dan yi faɗo magana mai dan dariya haka shi ma wannan in ya tuba shikenan sai a karɓa amma idan yana da alaka da wato manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan yana alaka da dan adam ne wanda sai an je wajen sa ai sanin kanku ne hakkin Allah ta'ala za ku kai tsaye nan da ne yake yafewa amma idan aka ji hakkin adam ba na kisa sai an ji sai an ji lahira sai sai ce san haza lima qatalani tambayewa ne me yasa ya kashe mu to yanzu manzo Allah akwai wanda wani ya zaki wani wani ya ta karkare ya sassafa mishi zaki a cikin mu waye nan matayenmu da mazanmu aljaninmu da mutanenmu za mu iya cewa lalle mun shiga gaban maza Allah mun ce maza ya haɗi ba isa baya nan da can maza Allah da yake nan ake akan je wajen shi mutum ya gama abin da zai yi in an tafi shi ke ra'ayi smugglin din shi ba a je a dan mushi dan wasu yayi wani shi wani wato batan butu da sauransu ya je wurin maza Allah ya ce to da Allah a yafe mu nubitu anna rasulullahi au'adani wal afu inda rasulillahi maqbulu inji ka'ab yana zuwa kuma zalla shikenan bai dauko burda ya bashi ce to kaje an yafi maka shikenan to yanzu baya nan baya nan inda ba wurin ba su ganin cewa shi yana nan ba yanzu ba baya nan ba wanda yake zai ce yanzu a mazala ya yafe wani laifi da aka masa na zagi bayan baya nan saboda hakan ba da mai mafi ingancin magana biyu da suka yi akan wannan matsalar idan mutum ya tuba ya nemi tuba to ba wai tuban ne ba za a yaji mishi ba amma hakkin mazala dai sai an je saboda haka to kai tsaye a wajen malamai wannan magana mafi inganci akwai sabani amma magana mafi mafi inganci azharu qawlai ulama shi ma kanshi ake ko ya tuba wannan idan da matan shi musulmi ne in da matan shi musulmi ne a to idan misali kaga abin da yayi aikata ai kafirci yayi ko zagin Allah ko zagin manzon Allah ko zagin addinin Allah to sai aka samu zai ya dawo ya ce shi yanzu ya tuba to idan yanzu ya tuba duk wasu ibadin duka da yayi yanzu sun tashi a banza sai ya canza ko ko a shi ma wannan sabani na malamai daga cikin wanda malamai wanda suka tsawara kan wannan akwai imam malik mu a mazhabin mu malikiya duk wani wanda ya sake ganganci ya je aikin radda har haji sai ya canza duk wata wata ibada da ya taba yi a banza sai ya canza su wannan shine ra'ayin hanafiya da shine ra'ayin malikiya kama akwai shafi'iyya da kuma hanabila da yawa daga cikin muhaqqiquna suna ganin wannan mutum bai wannan ba inda ubangiji ya wato rataya lalacewar aiki da mutuwa waban ya tabi minkum an dinihi faya mutu wa huwa kafirun haka sace faya mutu wa huwa kafirun sai ya mutu sai ya alakanta cewa bacin wato bacin aikin sai in ya mutu to sai Allah ta'ala yake cewa to waɗannan su ne ake sai lalace to wannan kuma maganan tafi tafi inganci tafi inganci kuma daga cikin sahabbai wanda suka tsakaninsu da manzo Allah kawai dan gani ne bai yan watanni ba irin wannan ko wanda suke daga nesa suka ga manzo Allah so isa ganshi ko so biyu a sun saba sharaftaka na sahabantakan amma kuma musuncin bai yi kafi ba sai bayan ba manzo Allah to wasu daga ciki ai sun samu talabiya ta ta kama su ai sun ma sun dan yarda a lokacin to da Abubakar dai ya ta sun dawo amma malamai sauran sahabbai ba su gaba da mu'amala da su akan cewa waɗannan sun sahabantakan su wai babu ita baki daya ba a sun ce wata sabon takan ganin mazala da suka yi da fama cuɗanya da suka yi babu komi wannan tana nan insha Allah ta'ala kawai dai akwai da yake mu'amala da su Umar akwai yanda ya dan tsaurara kan cewa to tunda dai suka taba yin wannan laifin to ko abubuwa dai su ma da za su dan haramta maka su kuma wanda kuma haka yake wa ilimin hadisi mu ma nan ka'ida shine in wanda aka taba gama shi yana yin mazala ƙarya to ko da ya tuba to da yawa abuwa ilimin hadisi mu to kuma shi hadisin sa cikin shi kenan Allahu Allahu akbar ka tuba Allah ya karbi tubanka amma dai hadisi dai kan to kai wala kai dai yanzu kuma sai an makarta ya hadisi to wannan shi galibin maganganu na malamai malamai na hadisi kuma magana sai Imam Malik da suke cewa wato aikin ya lalace gaskiya maganan ba ta da rauni da ta da rauni magana ce ba ta da karfi akwai hadisin da ke ce a sahihaini hadisin ibn shihab az-zuhri daga urwa ibn zubair daga daga hakim ibn hizam hakim ibn hizam mai tambayar manzo Allah cewa to ni nayi kaza nayi kaza lokacin jahiliya nayi ibadi duka da yawa nayi sala zumunci nayi kaza ina da lada sai ce anta ala ma aslamta alaihim ala ma aslafta min khair ce kai abinda ka gabata na alkhairi to yana nan ubangiji zai baka lada ko da ka musunta kai shi yanzu misali wanda ya zo kamar kirista yanzu ya zo ya musulunta akwai wasu abubuwa da ya taɓa da ya rika yi don neman ubangiji ya yarda da shi wata kyautata mu iyaye taimakon jin kai da dole ubangiji zai damu shi da lada abinda kawai shi wato ba zai biyo shi shine zunubin da yi amma ladan kuma zai biyo shi wannan shine abinda shi wannan hadisin yake nuna mu saboda haka wanda ya zo ba ya yi aiki alkhairi ya yi sallah ya azumi ya yi ridda to idan ya sake dawa musulunci to wani ladan zai biyo shi amma kuma zunubin kuma su ya riga ya biro shi a baya saboda kalalan ubangiji ubangiji da ya faɗa cewa wato fushinsa wato rahamarsa tarin da ya fushinsa to idan ya zama wanda ya faɗi magana mara daɗi a kafiri ne ba to kafirai iri biyu ne akwai kafirai wanda suke su na amana ne mu'ahaduna ne su su amina alƙawari da su ba wani alƙawari wai dole wai a ko da zamantakewa ya haɗa ku da su zamantakewa na aminci to wani aminci ma kamar alƙawarin ne a to idan ya kasance akwai alƙawari da su tsakanin gidan musulunci da gidan da ba na musulunci ba a kuma zagin da suke yi ba zagi ne na wanda ya dasa dafa daba kamar wato ya ya tsayan takanas yake kamar aiko manzo Allah wato muna na alkaba'i daga nesa ba a kawai shi yana ce yana faɗan wani abu da dama can shine abin da ya sa ya kafirta yana cewa kawai shi bai daba kamar da kafin kusha suka rika yi sai mawaki ne wannan ce wato yana kage ne yana kawo tatsuniyoyi ne kawai yana hada labarai ne sha'ir majnun afak da sauransu kuma wani lokaci watakila ba wai tabawa suke da rashin mutunci ba duk da wanda rashin mutunci ne aka gani amma ba wai tabawa irin yadda zaka ga cewa kamar wannan ma shi kawai zama yayi dan ya wulakanta manzo Allah a wannan wani abu ya dama ta shi ya sanya ba su bai mutuncin ba su yanzu suna tantama abin da ke faɗa gaskiya ke faɗa ka ce abota ma Allah shi daya sai ya zama suna faɗa wasu manganu cewa kar ku damu da abinda wannan wannan yake faɗa kaza kaza kaza duk ba gaskiya ne ba kamar da muka muka yi wani lokaci ai muka muka ce abinda shi misali gulam mirza ahmad ya faɗa ba gaskiya faɗa ba inda annabin gaskiya ne ai kaga wani ba zai ce mana mun abin da muke zage shi muke ba saboda saboda muna kafa hujja ne da ma'qula da manqulat muna kafa hujja ne da da abin da ke hankali zai karba da kuma abin da watakila muka karanta na nasoshi inda misali shi gaskiya ke kaga shi ba gaskiya ke ba da haka muke gaskiya shi ke ƙarya su ma to in ka juya abin mazala shi ke gaskiya su kuma su ke ƙarya amma kuma su suna kafa hujja ne da su ma abinda suke ganin wasu wasu abubuwa da ya gewaye mazala a lokacin suke ganin kawai ana zaman lafiya mu ba wai cewa muka yi ba za mu wata ma'alar ba cewa muka yi za mu kama kafa da waɗannan mutane da wannan gumaka ka zo ka kawo mana kaza sai an kawo hujjoji an kawo hujjoji an kawo hujjoji shikenan kawai sai ce a kawai ƙarya yake kawai ƙarya yake to kaga cewa da ƙarya yake ai kaga yanzu wannan zagi ne amma ba zagi na rashin mutunci ba yanzu hujja yake kafawa na abin da ya hana shi imani to shi a wannan a irin wannan abin da za mu yi mu'amala da su ne da mazalla yi mu'amala da su wani a amurka ko a ingila ya rufe littafi akan wai ƙaryar manzon Allah shi yana ganin musu contradiction na qur'ani a ba ana yi ba ce wani bai hude yayi ya ce misali ga qur'ani da hadisai hadisan ma duka shi ba auraitar sun rubuta kamar su golsiya kamar su shakh da sauransu da sun rubuta cewa wannan hadisin wani factory aka tafi aka je aka aka zo aka fara kero su manzo Allah ma duk kaza kaza kaza su Abu Hurairah yunwa suke ji suke hada manzo Allah dan haka yanzu duk wasu hujjoji ma da za a kafa hujja da addinin babu shi to yanzu dan haka ma Hurairah ma dogaro da shi to kaga irin wannan ai suna kafa hujja da ma'kula da makulat to irin wannan ba su ne matsala ya ba ai su ma dai kan shi suka yi tunda ka ce za ka kawo hujjoji ne to yanzu musulunci shi ke da hujja kuwa saboda ka dai muqara'an hujja da hujja ne za a zo ne kawai wato ai wato baye ne yan wato hujja da hujja har sai an ga an ga an ga an kai su kasa kuma ba ku kamar da kuka sani musulunci ba yadda za a yi kuma ya zauna da wani addini ko wata fahimta kuma a kai labari saboda ka irin waɗannan ba su ne ake cewa sun zage manzon Allah ba irin waɗannan duk da zagi ne abin da ke kuntarwa amma wannan a wajen malamai ba shi ne da ma'anar zagi ba haka zalika idan idan wato ya kasance suna kusa da mu ne amma sai ya zama suna da wani wato community su na musamman kamar yahudawa lokacin maza Allah za ga suka je sai dan hada baki su to mu je mu tambaye shi kaza ya sa alunaka alar ruh je ku tambaye shi ruhi me ya ruhi in za mu kaza to akwai wasu tambayoyi guda kaza za mu maka in ka yi ta yi to ka yi gaskiya in baka yi in baka amsa ba shikenan an zo wajen jibrilu suka ce to jibrilun nan gaskiya mu shine matsalan kaga duk wannan an yi wannan an yi tattauna labarin addini a a Madina ai kun sa kaita shi kuma a daidai wannan lokaci kuma ma akwai Ibn Sayyad da shi kes din shi na musamman ne amma dai akwai abinda da ke son a fahimta idan mutum ya biyo ta hanyar hujja ce kuma ya shiga cikin abin da yake sauran kafirai duk shi abin da ya hana su zai shiga mutunci kenan dama shine rashin yarda da annabta kansa to kaga wannan babu laifi wato babu laifi ba za mu je mu kira mu kama shi mu kashe shi ba to wannan shine shine abin da malamai ke magana amma idan a daba mutum yayi ya zo ya fara faɗan wasu maganganu na rashin mutunci a ai shi din da ka gani na je na shiga cikin su da na shiga cikin su sai na duba na gani ashe ma duk ƙarya yake yi ashe kaza din yake yi a ai abin da yake kaza ne ba ko kuma ya dinka faɗin wasu munanan maganganu kan auren manzon Allah kan kaza kan kaza ya zama aikin sa kenan ya wani rubutu ya je ya muna bulakanci kuma in ya tashi ma ba wace ba wace wa dai shi ba wato shi ba wani mutum ne mai tsarki ba a zai nuna shi ne a matsayin kamar wani humanizer haka ko wani wani wanda yake mayan mata kaga wannan bulakanci yake sani mana kuma to idan muna da alƙawari da irin waɗannan mutane to kai tsaye wannan aikin da suka yi suka bari dan cikin su yayi to wala alƙawari ya riga ya wurin Allah ta'ala haka ya faɗa fa in nakafu aymanahu wa ba'nu fi dinikum faqatilu a'immat al-kufri innahum la aymana lahum idan suka warware alƙawarin su suka sota addinin suka addini da ba ko dai suka Allah dai ko manzo Allah ko kuma ko kuma Qur'ani suka sota suka soki wato addinin ku to ku je ku yaƙi jiga-jiga tukuna ku kakkashe su tukuna ba su da alƙawari ku je ku kama su kakkashe su haka Allah ta'ala ya faɗa haka ba ce sai ba ce wani mutum je kama su ya kashe ba fa qatilu suratul anfal da tauba kusan a lokacin da aka samu ƙarfi ne aka saukar da su saboda haka zaka ga din ayar jihadi da ake magana ana magana jihadi ne na ƙarfi da wanda suke da ƙarfi a lokacin ba yanzu kamar mu da zaka ga har ba yanzu an fitan yake kowa yake so nawa ana kuna son ku je da shi kun kasu da shi dan an faɗa ai ta sudu shi shugaban ai daga ba ana ta magana a ce da shi waye waye waye in muna da ƙarfi da ba ba ce da shi ba ai da an ce da shi inda magana ɗaya ya isa to wanda za ka cewa mu ƙarfin namu bai kai ya kawo ba saboda haka dole a rika bin abubuwa hankali a idan ba musulmi bane ya zage manzon Allah to sai ya zo ya musulunta kaga musulmi ai cewa muka yi ko da ya tuba sai an kashe shi to idan shi ba musulmi bane sai ya zo zagi manzo Allah yana zuwa kawai sai kuma aka zo aka same shi ma gashi ma har ya fara sallah ba sai ya shi sai ayyana musulunta to yanzu ya za a yi da shi shin wannan musuluncin za a tunku za a tunkuɗe masa kisa da wannan musuluncin da ba akwai hukuncin kisa akan sa ai to wannan shi ma magana ce guda biyu da malamai suka yi magana ce guda biyu da Malik ibn Anas da wani Malik ibn Anas suka yi akan kafirin da ya ba manzo Allah zagi zagi da rashin mutunci shin ko da an kama shi ya musulunta za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba magana ce guda biyu malamai suka yi ɗaya daga cikin ruwayan dan kasimu da yake ruwata daga malik yace yana cewa in shatama an-nasraniyyu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam shatman yu'raf fa innahu yuqtal illa an yuslima idan wani kirista ya zagi manzon Allah zagin da ake gane cewa zagi ne kun ji abin da malik ya faɗa shatman yu'raf zagin da ake gane zagi ne ba zagin da wani wato ta hanya ne na na wato luzum ba ba irin wani ba ko kuma wani abu ne yake kafa hujja da shi wanda yana hukuntar da zagi ne amma ba wai kama maza Allah ya shakhsin sa ba shi zatin maza Allah ya wulakanta za ta bazar shi mutunci ba irin wannan ba shatman yu'rab ita fa innahu yuqta za a kashe shi illa an yuslima sai dai idan ya musulunta to dan kasimu da yazo yana magana menene maliki magana musuluncin nasa shine sai ya zo ya ce wannan musulunci shine in aslama qa'i'an wato idan ya zo ya musulunta shi a karan kansa ba wai saboda tsoron ka akan shi ba ko ji maganar maganar malikiya yace in misali ya zo kawai haka nan ne ba ya gama zagin ma an gama neman shi ma an rasa daga baya garin ya wuce wuce sai je karanta wani wasu littattafai na addini ya bayyana cewa kai wannan musulunci ba shine gaskiya ya zaɓa ba wa tilas aka masa ba ba kuma tsoron ya kare mata jininsa ne yake nema ba to wannan sai a karɓa amma in ba haka ba kawai da ya ga alamar an mushi wato ƙofar rago ne wasu daga cin malamai sun ce a karɓa tunda da amma dai kafirin da amma dai san kafirin ne gashi hakkin ubangiji ya sanaya shi ba hakkin mazala sai ya sanaya tunda a lokacin mazala akwai wanda suke zagin nashi a isu ba to amma wasu daga cin malamai suka ce a inda taɓawa ne na rashin mutunci to wannan hakki ya dan adam gaskiya ba za mu iya zuwa mazala ya mana shari'a da mu akan wani wanda yake ganin cewa a kashe shi amma mun ce ka a kashe shi ba ko san akwai waɗanda ma suka taɓa manzana taɓa rashin mutunci a wasu ya karɓi tubar su wasu kuma bai bari karɓi tubar su ba akwai wanda lokacin da ya shigo sun zo sun rungume da mayafin ka'aba da sauransu wasu kuma sun ma gudu kawai da matsala ya ce duk inda aka same su ko a kashe su wasu an karɓi tubar su sai ikirima an karɓi tubar su ya zo mazala sai ya dinka kawar mushi da kai shi tsammaninsa za a sami wani wani daga cikin sahabbai kawai filla kansa saboda wulakanci da yawan zana kafin musulunta to amma sahabbai su kun da bai ba su bai ba su umarni ba kuma ba a samu wani lokacin wani fushi yayi fushi ba da yake zukata na hannun ubangiji ubangiji kuma shi ya yana son wannan ikirma yana son shi ya karɓi tubansa sai ya sa zuciyan kowa ya ya wato ya saduda to kuma sai gashi mutunci sa daga baya ya amfani shi Allah ta'ala ya ga abin da ya gani a idan kafirin da ya zage maza Allah sallallahu alaihi shi ba ba da alƙawari da shi ba wani alƙawari da ake da shi kawai ma ya koma ne ya sami wani yayi wani daba wanda inda ya zauna aikin sa kenan kamar mata Abu Lahab misali kamar Ka'ab ibn Ashraf inda suka zauna kawai aikin sa kenan kawai a ji a aika mazala wani waƙe a za a ma zo sai an bari jama'a sun taru sai a yi mishi wani waƙe na zambo sai a je saboda labari je a koma masa to irin wannan taba na rashin mutunci wanda ba mu da alƙawari da su wannan su ne kai tsaye idan akwai gwamnatin musulunci za ta aika kai tsaye lalle a je a kawo su a kawo shi hanyar auma yitar a je a ne a bazama in ma za a sa ta hanyar sai ID ne ko wani ne sai a je an kawo shi to ni ya iya taba kuma idan wani alƙawari in wani alƙawari muke da shi tsakanin mu da wato su masarautar su wanda suka daure mishi gindi ke wannan zagin to wannan alƙawarin ya riga ya warware sai dai kai dai baka iya yin wannan akwai lokuta baya can da za ku ga aka dinga maganar za a yi muqaba'an sudanu su abuwa da inda mafi da sauransu a lokaci kai dai baka iya yin wannan musamman kuma su yanzu garuruwan su na arna irin wannan garuruwa ne da wani lokaci ra'ayin individual ɗaya ba shi ra'ayin bisa saitin ba wani lokaci irin abubuwa irin wannan yana buƙatar shugabanci kafin mutum ɗaya ko biyu ko uku ko wasu wata ƙungiya ita ka ita yankin hukunci wannan za ka ga duk wani lokaci ba a dacewa amma dai duk wanda da ya taba maza da taba rashin mutunci in akwai gwamnatin musulunci abin da yake doka shine a je a ce a kawo kokarinsa maza da haka yi maka ibn al-ashraf hadisin da zuwa cikin as-sahihaini hadisin amr bin dinar daga jabir dan abdullahi manzala da ya tashi labari ya zunga zuwa masa rashin mutunci da ka'ab ya rika masa ibn al-ashraf sai ce malli ka'ab ibn al-ashraf fa innahu aza Allah wa rasulahu wane ne zai je kawo kan ka'ab ibn al-ashraf zai kawo aje duk inda yake ko a rai ko ko a bata a kawo kansa saboda ya fita da Allah ya tada manzansa sabai suka maza makuwa ka ku ga ai babu yana ya sha kwatankwacin wanda suke suke zama sun yi wani daba na zagin manzo Allah shine kamar masu yin karkito na manzo Allah yanzu za ga su yi shi da wani dan bomb a taban dinsa rawanin sa lokacin wannan yan dama suka yi da yan Charlie Hebdo suka yi 2004 da sauransu da sauransu zaka ga kusan wani abu ne suka yi na tsantsan abu bari mu yi kokari sai mu sai mu je wajen tsayawa da ba zai yi a ce za a gaba duka ba akwai zafi sosai na muna maganin cewa ainihin sa'ana jigo aka sami wani kafiri wani wanda yake shi ya riga ya dauki wato wata ɗabi'a na cewa shi ya takanas ya zauna ne kawai saboda ya duka tozata wanzan Allah yana tozata shi a mutuncinsa da kuma shi wato zatinsa baki ɗaya to wannan kaga tabawa ke na rashin mutunci to irin wannan idan akwai gwamnatin musulunci shine wajibi za a je a ce a je a san yadda za a yi a kashe wannan bawan Allah kamar yadda manzala yayi makam ibn al-ashraf wannan shine magana ta dukkan sauran malamai maganan Abu Hanifa maganan Malik maganan Shafi'i maganan Imam Ahmad da sauran malamai duka cewa wato dole a je a kashe wannan koda kafiri ne yake taɓa manzala taɓa wani rashin mutunci kawai sun yi saɓani wajen karɓan tubansa in ya musulunta wannan shine saɓani da na faɗa haka mazala ya ce aje a kashe Uqba ibn Abi Mu'ayth a lokacin da aka same shi a cikin Asra Badar yakin Badar ai daga ciki akwai wanda ai aka ribace su to shi ya daga cikin wanda aka ribace amma saboda wulakanci da ya rika yi wa manzo Allah ya zama shaytanul qa'id ya zama kamar wani shaydan na zaune shi ba shi ya ma fa wanda ce ba wato zuwa wurin manzo Allah din kai tsaye haka manzo Allah ya ce kai tsaye wannan wannan aka kashe shi a to da shi da ire-iren suna da yawa lokacin da aka fita kuma maka akwai wanda aka zo aka ringa ba mazala labari cewa ai ga suna an kawo an same su sun rindurin rungume da Ka'aba mazala ce ko dan an same su a kashe su saboda rashin mutunci da suka riga yi a lokacin da kuma sarin da mazala ya cewa waɗannan bayan da za a yi su karbi su karbi da musulunci nasu musulunci ne na na gaskiya a to shi asabul kina'i shine wanda ba za ka iya tabbatar da cewa na zagi bane sai idan ka bincike wannan shine abin da malamai ke faɗa shi sai an yi bincike kuma da zarar an samu shubha ko yaya take to shikenan ba za a kashe wannan mutum ba kamar da aka sani a ka'ida ta malam fiqh cewa ash-shubha tudra'u bi adna wannan al-huruf tudra'u bi adna shubha duk yayin da aka sami shubha guda daya wacce take za ta zama mutumin nan yayi laifin ko bai yi ba to in dai akwai shubha nan duk kankanta to wannan ta sa ba za a bata kuma wannan hukunci ba to shi asabbul kina'i zagi wanda yake shi kamar sai ba a karar yake ba a wasu mutane ke tsammanin zagi ne to shi wannan a wajen malamai a sai ya tsaya a yi bincike kuma idan aka yi bincike aka ga ga alamar cewa wannan binciken da aka yi duk bayanai suna nuna cewa wato shaidu ba su cika ba da nisa a kashe wannan bawan Allah to ba mutu da ba mu zo mu ce za mu kashe shi sabanin kamar yadda mu yanzu abin yake yake ne ba ya zama ya zama kamar ruwan dare a idan mutum lokacin da ya yi kinaya da kinayan da ya yi kamar ya ɗanyi saye da ya yi ya zama da aka yi bincike sai aka kai tsaye na koma manzan Allah ne shi a jikinsa ko kuma manzancinsa kawai mukaddara a shi ba da sai da ya zo yana duba hadisin manzan Allah yana da karantawa haka sai wani a gefe kawai sai ya ji yana gaya abokansa ya ce ga kamar ya nasabta shi da matan da mijin mijin wacce take karuwa kaga yace mijin wanda take karo ai yanzu mun zana shi ke yana ba zagi mazala ne kuma yanzu ba wai magana ita karo ba misali Aisha a in dai sallasa ta yace shi mijin karo misali yanzu a wajen malamai wannan ka kai tsaye yana koma ma yana koma manzo Allah ne da jikinsa to wannan kaga in duk aka yi bincike aka gano cewa gashi nan karina ya cika karin karinoni sun cika ai sai da aka zo aka fara magana manzo Allah sai ne kawo wannan magana da sauransu to wannan shi a wajen malamai duka za a za a wannan za a wato ɗaukan wannan hukuncin amma idan zama cutarwa da yawa maza Allah cutarwa ne ba kai tsaye ba ta luzu to wanda ta luzum ne ba a yi ma asabul kina'i da irin ba a yin doka da wannan misali kaga mutum ko da zaki sahabbai ki ayyaci da manzo Allah in ya zaki Aisha ya ci da manzo Allah amma kaga manzo Allah sai bai yi ma misbah da hamna da san bin sabi ya ce su ana makiyana ne sun zage ni ba saboda kawai sun an sa baki a harkar Aisha saboda me sun san wannan cutarwa ne ba ta kai tsaye ba to cutarwa da kai tsaye za a kashe mutum ko da bayan an yi bincike shi da cutar da aka samu yana komawa kai tsaye zuwa ga shi zuwa wurin manzon Allah ko kuma kai tsaye wurin Allah ko kuma kai tsaye wajen shari'ansa to wannan shi ake magana amma ba wai sai ta an tsaya ne an ce ai wane yana inda Aisha manzon Allah yana son Aisha in ka tada Aisha ka tada manzon Allah ko ka tada shi kenan kaga wanda bai hukunci wanda ke tada manzon Allah kisa ka aje a kashe shi a a wannan wannan ba ai ba mubasharatan bane amma da zai zo shi kawai ya dauki manzon Allah ya faɗi wata magana wanda saye ce a ko kuma wato rashin mutunci ne a cikin ko kuma wato ya kawo wasu maganganu marasa daɗi misali ya ce shi bai ga dalilin zai sa kawai da an zage wani mutumi ba a zo ana jamun mutane da kaga wani mutumi in aka je zai iya yin wasu 'yan bayanai ya ce shi mutumin da yake magana ya kawo shi ne yana magana kowane mutumi ba yana magana maza kaga zai an nema wato bayanansa to wannan abin da nake son a gane duk abin da yake shubaha ce akwai shubaha a ciki ba ka da dama yanzu ka zo ka ce wannan mutum maki annabi ne kuma ya zage manzo Allah kuma a zo a kashe shi sai an yi bincike in kuma aka bincike aka ce zo ka bayani yazo yayi bayani kuma bayanin nasa sun zama karbabbu ko kuma suna da wato abin karba wani mafuskanta to baka da dama yanzu ka zo ka ce wannan mutum ya zage manzo Allah in ba haka wato sai ka bar abin kuma hannun hannun mutane wanda suke ba wannan ba akwai abubuwa da dama za ku ga ana faɗa kan hakkin manzo Allah wanda kai in baka fada kaka ce kawai kai ya fada kamar lafazin misali yanzu aka kamar karami wani za ga yana cewa shi dan me za a zo a ce manzo Allah karami an kace karami sai daga ce wai lokacin shekarunsa bai kai ba kaga duk wannan wani abubuwa ne da kake kallafa mutane ka daure bakin su su sun riga sa suna faɗi kuma su da suke faɗa ba suna nufin su wulakanta manzo Allah bane kun ga duk wanda da zai ce manzo Allah karami yana nufin makaskanci ya fita musulunci amma ta san da ce karami a magana lokacin shekarunsa ba su kai arba'in ba wanda ba ka ji dama ka ce kafirce to idan misali aka bi ana bincike ka ce kai kaskanci yake magana ce shi ba kaskanci yake magana ba aka zo ya faɗi cewa shi fa ga abin da yake magana to yanzu ba ka ji dama ka zo ka ce an kashe shi haka zalika ya ce mazala ga shi yayi an zo ana wato an zo ana wato wanke masa kai an zo ana wanke masa kai gashi ma har daga kamar dauda an wanke mashi daudan kansa dan haka akwai magana tattaunawa wai wanda ce daudan matsala wannan fitaye da musulunci ko ba fitaye da musulunci ba kaulan wahidan idan yayi dan wuya bulakata manzo Allah ne wannan fitaye daga musulunci amma idan yayi ne saboda haka yaran yake fa shi kansa maganan bawali ko gaidi ko abin da ke fita daga jikin manzo Allah dauda ne wannan ko ba dauda ba tsarki ya tsarki ko bai tsarki wani magana ce da malamai suka tattauna amma su sahabbai ba su ma tattauna wannan ba ba su tattauna wannan ba su galibi sahabbai da salaf su ba su tattauna ba wurin mutan aka nuna ne a cikin malikiya a cikin shafi'iyya a cikin hanabila a cikin wasu daga cikin malamai duk sun tattauna cewa su a wajen su fadlatun nabi sallallahu alaihi wasallam fadlatul anbiya zahir su a wajen su duk wasu abin da manzo Allah ya fita daga bikin manzo Allah abu ne mai tsarki wannan za ku ga a shafa za ku ga duk kusan akan wannan wannan ake amma ba ijma'i ne na malamai ba bal magana ce ma wacce take in ka tsaya ka ce a kawo dalilin ta babu dalilin ta saboda in ka ce tsahir hadisi suna kawo hadisin ummu aiman cewa ta da maza Allah ya wato abin da yake kaman yana da wani abin da yake fitsari a ciki sai ta je ta sha shi kenan sai maza Allah ya ce mata kaza kaza kaza kaza za ta yi lafiya to wani hadisi ne wanda babu wanda hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni babu a wajen malaman hadisi hadisi ne ba hadisi tabbatacce ba a cikin isnadin sa akwai Abu Malik an-Nakhai wanda ke da'if ne bal matruk a wajen da yawa daga cikin malaman hadisi sannan kuma akwai nubayh al'anazi bai riski ummu ayman ba shi shi akwai illa biyu akalla haka hadisi ne wanda ke ba tabbatacce ba ya da wani shahid a sanan Abdullah Sanani ya ce Abdul Malik ibn Abdullah ibn Jurayj ce an bashi labari shi ma wannan wato mursal din sa ne kawai ya saka maganan Abdul Malik ibn Jurayj mudallis ne sannan kuma shi ya daga cikin asba'u tabi'ina ne ya daga cikin sigaru tabi'in ma kware da gaske ne ce maza an ba shi labarin wani abu da ya faru tun lokacin maza Allah ma farko farko wanda kaga ba za a karɓa mushi ba to da hadisi ne bai hadisi ne wanda yake bai tabbata ba a malamai da dama sun faɗa maganan maganan abin da ke fitowa daga jikin ma'aiki wannan a najasa ne ko ba najasa ba da yawa daga cikin muhajjibuna suna cewa idan mun dauka cewa manzo Allah wato dan adam ne shi ma abin da ke bijiro dan adam yana bijiro masa manzo Allah yana gajiya yana rashin lafiya yana kaza yana kaza yana kaza kuma gashi za a samu aji an ce manzo Allah yayi wanka za a samu kuma aji an ce manzo Allah in zai yi wato biya bukatar sa ma sai yakan bar mutane sannan za a samu in ya dawo kuma ya wanke hannu to duk me dan me yake wannan duka dan me yake wannan to idan misali mukaddara yanzu kai da ka dauki ra'ayin cewa kai kai duk wani abu da ke fita daga jikin ma'aiki kai zai tsarki ne a wajenka da kuma ni da ban dauki wannan ra'ayin ba na zo na faɗa abin da nake ganin shi na fahimta nace kuma ba wani sahabi ko magabaci da ya faɗi maganar da yake akasantawa ba ka da dama yanzu ka zo ka ce ni yanzu na faɗa ne dan ulaka ta maza Allah sau wani abu ne da a yare wannan abin zai ɗauka kuma ba da ina yi ne dan ulaka ta maza Allah ba ba shi da bambanci da na ce maza Allah bai da lafiya wanda wani ba wanda isa kuma ture rashin lafiya manzo Allah wani abu da mutawatiri in mutum ce ma babu shi sai da mashi lafiya manzo Allah ya yi rashin lafiya manzo Allah wata rana ya hawo doki ya fado ya zama babu zai iya tashi ba ya sallah ba sai da zaune ya sallah to duk wani abu sun sun shafi manzo Allah haka zaka hadisin da aka karin kawo na shi malam shayib ya kawo na ummu haram wata na mishi sakace a kai waya shi gina an ce mishi mai kwarkwata duk da magana mazan kwarkwata a wajen shirrah ne ake kawo ba kuma ana nasu samu Allah ba ana cewa galibi in ana son yaro ya fahimci sakace sai aka ce to irin wanda in mutum da kwakwata ake masa su ma wasu yawa suka yi matsala ba shi ma kuma da yanzu ba haka ya faɗa ba to amma kaga kawai sai aka ce a kawai zagi matsala ya kuma ya nasanta matsala wai dauda to kaga duk irin waɗannan abubuwa su ne ake kiran su wato zagi wanda wanda kai kake tsammanin zagi amma ba zagi ne karara ba to mutukar akwai habbun minan nazar akwai wasu dalilai da zai sa a fahimci cewa na mutum ba ya da ya ɓaci manzan Allah ba to wannan ta kange mishi jininsa ko ma ruwan da ya imani da Allah da ranar ƙarshe bai kamata ya ci gaba da mu'amala da wannan mutum a matsayin maki annabi ba ko wanda yake da wani kwantan kashewa a kansa kamar da da yawa wasu suke faɗi a yanzu mutane za ga shi ma Allah ta yawan ba za ka ga kusan sun riga sun gama kai shi sun gama kai shi ba to can kololuwa su suna jiran Allah ba su dama ne kawai su su halaka shi ba ba shi dai ba har ma yanzu abin ya koma ba yanzu aka yi magana kan iyayen manzo Allah to shi ma wannan wai tabba magana kansu su ba fa manzo Allah ne aka magana magana kan iyayen manzo Allah to su ma wasu magana kansu wannan kaga wai kisa ne yanzu an je an kai kara a nan Kano an ce duk wanda ya taba yin magana irin wannan su Sheikhana Muhammad Sani Umar akan yayi magana 2006 ne a gidan rediyo wai har yanzu ana mishi bashin wannan shi an kashe shi shi shi arzan ya je ya kai kuma kwanan shi ga shi wannan arzan wai shine kuma yanzu yanzu sake zuwa yanzu ya faɗi magana irin ta irin tambalan wa yake da suna ne wanda ya rasu na bauchi dr idris dutsantan shi dr idris dutsantan shi ba ya ce ba da mota maka maza Allah ba to shi ma sai ga shi wanda ya zo ya maimaita to kaga duk abin da ba haka yake shi in ka zo ka kuka dinga wato rikikita abubuwa to shi kenan kuma sai kaga duk abubuwa sai rikice kuma adalcin da kuke son ku yi ba za ku iya yi ba waɗannan abubuwan ina ganin ko da gaskiya da dan saura mu yi haƙuri a yi sallah idan muka zo abinda ya mana saura kadai insha Allah sai mu shiga cikin masail shine wanda ya ga ga mutum lalle na zagin manzo Allah tabbas ya san ya zagi manzo Allah kuma zagi ne wanda ke shi a wajen sa yayi zagi karara to da yaje sai ya samu wani dan abin wani yace kanin sa ko wukan sa ko takobin sa kawai sai fulle mishi kai kashe shi kamar yadda wasu zaka ci cewa wallahi su ma suna fada har masu ajewa suna fada to yanzu wannan menene hukuncin sa abin da yayi ya dace ko bai dace ba sannan kuma idan yayi to ya za da irin wannan bawan Allah da ya sami wani wanda yake ya zagi manzo Allah sai ya kashe shi ya za da shi insha Allah ta'ala wannan sai ya zama shine matashiyar karatun mu idan muka in muka zo a gobe da sati mai zuwa insha Allah ta'ala ina ganin sai mu dakata wannan abinda muka haji Allah ya ba mu lada ina ganin sai mu kwana a nan insha Allah ta'ala abinda muka shi Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah